العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baya ka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na tafsirin ma'anonin alkur'ani mai girma a wannan rana ta alhamis yau muna shidda ga watan rajab 1445 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da 18 ga watan daya hudu miladiya muna fata Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin tafsirin suratul ma'arish darasi wanda ya gabata mun tsaya kan aya ta 35 bi iznillahi yau za mu tashi aya ta 36 fadar Allah madaukakin sarki famalin ladina kafaru qibalaka muhti'in na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون نعم الله سبحانه وتعالى bayan ya ba mu labari a darasi wanda ya gabata akan ɗabi'a ta ɗan adam wanda Allah ta'ala ya halicce shi da ita ta karkata da kuma san ababe waɗanda suke marasa kyawu yawan san kai da tsananin son dukiya da mallaka da ƙin badawa abubuwa ga sanar dai kala-kala wanda Allah ta'ala ya halicci ɗan ran ɗan adam da irin waɗannan ɗabi'u marasa kyawu to mun ga cewa irin ababen da su ne magani kariyar daga Allah subhanahu wa ta'ala game da waɗannan mugayen ɗabi'u wanda Allah ya ci ɗan adam da su shi ne aikata ayyuka na gari a safin farko yin sallah yadda alim sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu sannan gyara ɗabi'u da halaye irin su cika amana wato irin su cika alƙawari irin su kiyaye gaba da sauransu kuma Allah ta'ala ya ƙara cike mana waɗannan sifofi ne da ci akan sallah da haka duk mutumin da yake fama da wata ɗabi'a mummuna wanda shi kanshi yana kuka da ita to ya koma zuwa ga biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da bin dokokin shi a nan waraka yake a nan magani yake bai ci Allah ta'ala ya gaya mana wannan ɗabi'u sai ce to masu irin wannan halayen ula'ika fi jannatin mukramun waɗannan wato da izinin Allah waɗanda suka siffantu da waɗannan a yinin kiyama suna cikin aljannoni suna ababen karramawa ababen darajantawa ababen ni'imtarwa Allah ta muna cikin su to bayan wannan bayani shine Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa famalil ladina kafaru qibalaka muhtiin me ya samu waɗannan kafiran ni ke tare da su game da kai suna masu gaugawa ko gaugawan guje maka ko gaugawan zawwa zuwa gare ka ko ba tare da cewa abin da kake bayani ko ke amfana ba su amfanu da shi ba kamar da za mu ga tafsiri na fuskoki guda biyu na ita wannan aya mara da yake cewa ya kulu ta'ala munkiran alal kuffarin ladina kanu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana faɗa yana inkari wa kafirai waɗanda sai kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum mushahiduna lahu su waɗannan kafiran ba suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam walima arsalahu Allah bihi min alhuda kuma suna gani komai a gabansu ake yi irin wato abinda Allah ta'ala ya aiko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shirya na gyara ɗabi'un ɗan adam na ɗora ɗan adam akan hanya mai kaka idan ka kalli tarihi wato duk waɗannan manya-manyan sahabban waɗanda ake buga misali da su wajen kyawar dabi'u wajen jarumta wajen bin Allah wajen kyautata sallah wajen kaza da yawan su kashin zawo musuluncin ka je ka kalli irin ɗabi'unsu su da kansu suke faɗa cewa da mun kasance mu mutane ne a cikin jahiliya mu ci mun sai mu yi zalunci mu yi kaza mu ma'ana yanke alaka ta zumunta mi kaza mi kaza mi kaza sai Allah zumar da wannan ni'ima ta musulunci ka kalli wadannan mutanen suka kasance wato yanda ka san waɗansu ƙwarya ƙwaryan mala'iku wajen tsare kai game da biyya ga Allah subhanahu wataala to su waɗannan kafaran sun ga wancan lokacin kafin zawar musulunci kuma sun ga lokacin musulunci sun ga irin wato shiryar da Allah ta'ala ya ba mu zo sallallahu alaihi wasallam wa ayyadahu Allah bihi min al-mu'jizati al-bahira sun ga kuma irin abin da Allah ta'ala ya karfafa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama na mu'jizozi waɗanda suke manya manya Qur'anin nan kawai wanda a lokacin su abin da suka fifice da shi iya magana da iya rubuta waƙe kasida poem na larabci har wato gasa ake yi a zo a sa kuɗi wa zai ci wanda ya ce a zo tashi a kafa ta a jikin ka'aba wajen iya magana da fasaha da balaga sai ga wani ya tashi daga cikinsu bai iya rubutu ba ko bai iya karatu ba sai ya zo da wani irin iya maganan da ya gagare su suka yi suka yi su da kansu ɗin suka je su girgiza kai su ce kai wani ba magana da adam ce amma kuma duk da haka ko ba su shiryun ba to shine Allah yake mamakin su yaya ne wannan manzon kuna ganin shi kuna ga irin shirye da yazo da ita ya gyara al'umma kuna ganin irin mu'ujizozin da Allah ta'ala ya karfafe shi da su summa hum ma'a zalika kullihi faruna minhu su tare da wannan gabaki ɗaya kuma gudun shi suke bincin a ce shi ne za su rika nema ruwa jallo ko da baya garinsu in a wani gari yake su je in a wata ƙasa ma yake su yi gaugawa su je saboda irin abin da suka sani amma tare da haka wasu suke guje mishi mutafarriquna anhu suna watsewa game da shi shariduna yaminan wa shimalan zaka ga sun fantsama dama da hagu firaqan firaqan kungiya kungiya wa shi'an wa shi'an jama'a jama'a wannan kuma kamar fadar Allah madaukakin sarki a cikin suratul muddathir Allah yake cewa fama lahum ali tadhkirati muridin me ya samu waɗannan mutane an tadhkirati game da wa'azi game da karanta qur'ani muridin masu kauda kai guje mushi suke yi ba ta tunkarar shi a inda ake karatun ma sai su ga kan da ka san an samu su garwashi in a tsaye suke kawawun sun azamna suke a mazamnayyarsu ba sa iya zama ba sa iya nutsuwa Allah ce me yasa musu ka annahum humurun mustanfira kai ka ce kaman jakunan daji ne wanda suka tsorata suka fantsama farrat min qaswara suka gudu saboda tsoron zaki lokacin da zaki ya far musu yadda suke fantsama su gudu to haka idan ace aka ce wa'azi za a yi ƙur'ani za a karanta sai ga irin wannan halayya suke ɗabi'antuwa da shi Allah ce to me ya same su me ke tare da su suke irin wannan halayya to irin wannan faɗan ne Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan ayar Allah ya ce fama lilladina kafaru qibalaka muhtiin me ke tare da waɗannan kafirai me ya same su wani irin yanayi ne suke tare da shi game da kai ma'ana suna masu gaugawan guje maka ko masu gaugawan zo maka amma kuma ba tare ba da suna saurara abin da ke tare da shi na alkai malai ce fama li haula il kuffarin ladina indaka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan kafiran da suke tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam me ke tare da su qibalaka muhti'ina bi ma'ana musri'ina nafirina minka suna gaugawan guje maka imam hasan al-basri yake cewa muhti'ina ay mumtaliqina ma'ana masu guje maka anil yamini ta dama wa anil shimali ta hagun izin jama'a jama'a kungiya kungiya malice wa'iduha iza ay mutafarriqina kenan hum halu wa huwa halun min muti'i mana wannan muti'ina kenan izin din wannan hali ne na muti'ina ga sunan suna masu gaugawa kuma suna masu halin jama'a jama'a fi hali tafarruqihim wa ikhtilafihim kenan lokacin da suke rarrabuwa da sassabawan su to wannan shine halin kafirai game da wa'azi game da qur'ani kuma yanzu ai mafi yawan kafiran duniya ma haka suke ko kuma Allah ta'ala ya dai ya ji kan mafi yawa daga cikin musulman ma in ka haɗa goma to ɗaya ne halin shiga ƙura'ani yake daidai da halin sahabbai da mutanen kirki amma taran wala dubu damu da wa'azi ba shi wani tashin hankali shi ko a ce za a karanta ƙura'ani a ce za a yi wa'azi a fassar ƙura'ani allah shi wani bai kawai takaicin shi za a ce kai kakkai shi wani an shiga cikin rayuwar shi an takura shi umarni i kakkai baya su irin wannan ta wannan idan mutum ya ji haka to akwai cuta a cikin zuciya shi ya ba shi da lahiya kuma akwai matsala da haka idan aka ka ji ana wa'azi ka yi farin ciki ka ji daɗi kuma ka gode wa Allah kan haka to wannan shine akwai alheri tare da kai amma da aka ji ana wa'azi kullum za ka ji a takure kake kuma ana makure ka akwai matsala wannan shine halin kafirai wanda Allah ta'ala yake mamakin irin halayensu wannan ƙur'anin da gabansu ga irin abin da yake tare da shi na alkhairi da albarka da ni'ima amma kuma suka mishi irin wannan tabi'a suka mu'amalantar shi da wannan mu'amala Allah ta'ala yake mamaki irin wannan malaki cewa wannan kuma kamar yadda Imam Ahmad yake faɗa fi ahlil ahwa Imam Ahmad yana faɗa game da waɗanda suke ɗan bid'a ne waɗanda ba su ƙayyade kansu ba game da bin Qur'ani da hadisi wanda yawa mutum ya tunani sai ya kirkiro na sai ce kaza addini ne kuma ya ce kaza ba addini ba ne da kai da ra'ayi kawai da wannan kuskure ne wani cin karo ne game da muhimmar annabawa to irin waɗannan alul ahawa imam amur yake cewa hum mukhtalifuna lil ko kuma hum mukhalifuna lil kitab su su masu saba ma qur'ani ne inda ya ƙura'ani ya ce a yi dama su hagun zasu kuma mukhtalifuna fil kitabi kuma sun saba a shi ƙura'anin kanshi game da fahimtar shi game da yarda da shi ga sunan dai kuma muttafiquna ala mukhalafatil kitabi kuma sun yi ittifaki akan saba ma ƙura'ani to wannan in bid'a haka suke kullum aya ta yi dama su sai su yi hagun an ce ayi hagun sai su kullum haka suke to wani halin kafirai ne a zamanin mazo sallallahu alaihi wa alihi wasallam imamul aufi yake faɗa tafsiri daga abdullahi dan abbas kai kenan wannan tafsiri na farko wa malil ladina kafaru qibalaka mutiin me yasa waɗannan kafirai game da kai ma'ana suna watsewa suna guje maka to tafsiri na biyu kuma shi ma daga aufi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya ce famalin lalina kafaru kibalaka muhudi'in ai kibalaka yanzu me yasa waɗannan kafiran sun fuskance ka suna kallon ka an yamini wa an shimali izin dama da hagun gungu gungu ay al'usabu minan nas an yaminin wa shimalin mu'ridina yastahzi'una bi ma'ana wadansu manzo sallama in yanzu yana karanta qur'ani yana wa'azi sai kafiran wasu zo da gaugawa wajen shi sai a zo a zauna sai a yi gungu gungu wadansu a dama wadansu a hagu suna izgili hasar basir yake cewa izin ay mutafarriqina ya akhuzuna yaminan wa shimalan yaquluna sai wasu a dama wasu a hagu suna cewa ma qala hadha ar-rajul sun zo suna jin ƙurari yana wa'azin sai ya waɗa wata magana sai wani kalo ce wannan mutumin ne ke canjiwa ka ji wani ƙarya ka za ka sirka yin izgili suna waɗa maganganu marasa kyawu to kaga kowanne daga ciki wato mummunan ɗabi'a ce mummunan hali ne ga wanda zai zo wajen kuma ana karantawa bai yarda ba yana izgili da wanda kuma zai tsere kowanne bai abin da ya dace ba kowane ya zo da mummunan tabi'a game da alkur'ani a kata da yake cewa mutu'ina bi ma'ana amidina mana suna fuskantar shi dama da hagun firakan ma'ana gungu gungu haulan nabi sallallahu alaihi wasallama sun kewaye annabi sallallahu alaihi wasallama la yaghabuna fi kitabillah ba sa kauna ba sa san littafin Allah wala fi nabi sallallahu alaihi wasallama ko ba sa kaunan manzo ko shi ba sa san shi kawai sun zo ne don su zo su kawo mushkila su kawo matsala wajen wa'azi abinda suka faɗi cewa na ƙarya ce kaza kaza kaza da sauransu to wannan mummunan hali ne wanda Allah ta'ala ya wato zargi kafirai da shi wanda baya dacewa wani musulmi yayi ire-iren shi ko abin da yake kusa da shi amma ya kawo hadisi daga Jabir dan Samura yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kharaja alaihim wa hum hilal wato wannan salasalama ya fito wajen sahabbai sun yi gungu-gungu mana sun yi gungu na mutum hudu nan biyar nan shidda nan kaza nan kaza sun yi dai gungu-gungu faƙala sai mazo ce mari arakum izim yaya nake ganin ku izim mana mutafarriƙi na kenan mana da imamu muslim da ahmad da abu dawud da imamun nasa'i suka fitar da shi haka nan hadisi ya zo daga abi huraira shawar da manzo sallallahu alaihi wasallama wata ran kharaja ala ashabihi wa hum hilab hilab ya fito ya same su gungu gungu fa kala sai ce mali arakum izin ya nake ganin ku izin mali aka wannan dan ya fassara maka anil yamini wa anil shimali izin kina ma'ana izin gungu gungu jama'a jama'a to Allah ta'ala bancin ya zargi waɗannan kafirai sai ya ci gaba da cewa a yadda ma'ukullumri in minhu yanzu shin kowane ɗaya daga cikinsu su waɗannan kafiran a irin wannan hali nasu an yi dukala jannata na'im yanzu haka ne ke so a sanya shi aljanna gidan ni'ima malai ce a yadda ma'uha'ula yanzu waɗannan suna kwaɗayi ne walhalatu hazihi alhali wani ita ce wannan shine halinsu ai kun ji halin da Allah ta'ala ya bayyana mana game da wa'azin manzo Allah game da Qur'ani ga irin halinsu to za wannan hali ne suke tunanin in sun mutu Allah ya sanya su aljanna shi kenan wannan hali min firarihim an anir rasuli sallallahu alaihi wa sallama wa nifarihim anil haq ga gujewa manzo sallallahu alaihi sallama ga gujewa gaskiya a haka ne an yadkhulu jannatin na'im an yadkhulu jannatin na'im a sanya su aljanna gidan ni'ima mala yace bal ma'awahum naru jahannam a yi irin masu irin wannan halin ai babu zancen aljanna kanan su ma kafiran a waɗanda suka yi imani da akwai kiyama saboda su sun kashi kashi ba wanda bai zama akwai kiyama shi yasa za ga cikin qur'ani kullum ana ta jan hankalin su yarda akwai qur'ani mana ka akwai kiyama to akwai wanda sun yarda akwai kiyama kuma suna fatan su shiga aljanna amma kuma ga halin su to irin wannan Allah shine yake musu bayani cewa to ga halin ku game da qur'ani game da manzon Allah game da gaskiya a haka ne kuke tsammani in kun wuce in sa ku aljanna ta malici a ai irin waɗannan halinsu shi ne shiga wuta Allah tsare na'am sai Allah ya ce
فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shin yanzu kowane ɗaya daga cikinsu yana zaton a sanya shi aljanna Allah ya ce a a kalla a a ai zancen a shiga aljanna bai taso ba ina Allah ta'ala zai sanya su Allah ta'ala zai sanya su ne cikin wutar jahannama to bayan Allah subhanahu wa ta'ala wato yayi wannan bayanin sana Allah ta'ala sai yake ya faɗa muqarriran liwuqu'il ma'ad Allah sai yake mana bayani akan tabbatar mana da cewa wannan kiyamar da ake tazancanta to ho mai afkuwa ce kuma wal azabu bihim da kuma yi musu azaba allazi ankaru kaunahu wanda suka yi inkarin afkuwan shi wastaba'u wujudahu suka yi nisantar da samuwan shi to Allah ta'ala sai ke musu tabbatar musu da wannan mustajillan alaihim bilbada Allah yana kafa musu hujja akan wannan da farko mana Allah yana tabbatar musu cewa wato in aka mutu za a tashi akwai kiyama to amma Allah ta'ala da me ya kafa musu hujja ya kafa musu hujja da farkon halitta allati al-i'adatu ahwanu minha wanda kuma ai wato mayarwan shi yafi sauki bada'a Allah ta'ala shine kirkiri halittar mu ɗiyan adam shine ya ya mana faru wannan halittar min ghairi misalin sabiq ba tare da ya gani ulumi ba to yau sai ya ce kuma Allah in ya kashe ku kuma zai tayar da ku to waɗannan kafiran sai suke ta inda inda to ya ne an mutu za a tashi an zama kashi ya zama ƙasa kaza kaza to shine Allah ta'ala ke karrara musu cewa an an mutum wa za a tashi amma da aka fa musu hujja da horkon halitta wa hum mu'tarifuna bihi su kuma suna itirafi da farko lalle halicce suke akwai da yake inkarin ba halicce ba yake idan kuma mutum ne yana rayuwa ce kai ni ba a rayu ba nake ai sun yarda cewa sun yarda cewa su halicce suke to tunda an halicce ku ga kunan kuna yawo sai akal Allah ya kafa musu hujja da samuwar su akan cewa an suka mutu kuma za a tayar da su shine Allah ke cewa kalla inna khalaqnahum lalle mu inji Allah mu ne muka halicce su mimma ya'lamuna da abin da suka sani shine minal mani da'if daga mani wanda yake mai rauni da shine muka halicce su kuma muka halicce su mataki bayan mataki suna dugun mani sa'annan wato su zo su kasance gudan jini gudan tsoka sana'a mai da su kashi a sa tufafitar da shi da nama Allah ya busa musu rai subhanahu wa ta'ala to Allah ce sun san da me aka halice su kamar faɗar Allah madaukakin sarki a cikin suratul mursalat Allah ya ce alam na khaluqukum min ma'in mahin shin ku diyan adam wannan bijirewa da kuke kuce in kun mutu ba za a tayar da ku ba a ce ku kuce ban mayi kakku sai mun yi Allah ce ba mu muka halice ku ba min ma'in mahim daga ruwa wulakancicce mai rauni ruwan mani wanda Allah subhanahu wa ta'ala wannan yanda Allah ta'ala ya tsara yanda za a samu dan adam inda mutum ya san irin matakai yanda tsaron da aka bada da za ka yi mamaki da Allah ta'ala haka ya bari ma kawai ba a yi marzi ba to ba da hala a wani saboda inda hutsari yake zauwa kenan wato mani yana biyowa ta wannan wurin in ya isko hutsari saboda raunin shi wannan abin da ya saura na hutsari wanda yake cikin gaban namiji yakan kashe shi mutuwa zai bai iya siforte bai iya jurewa amma Allah ta'ala sai kafin wannan mani ya zo sai a turo mazi muhimman shi ya zo ya wanke mishi wannan duk wani mikrofin inda zai kasance barazana ne akan rayuwar shi shi mani sai a zo a wanke shi sai ya zo ya huce lafiya abu ne mana mai raunin gaske wanda kuma wanda suke- masu faɗan wanda za a halicci ɗan adam maniyin da aka halicci kowane mutum ɗan adam da za a ɗora shi a nan ba wanda ya isa ya shi da idan shi wani wanda za ka gani ɗan ɗaya ko wani mani in ka gaji miliyoyi kan ɗan mana iri na mani wanda za a samu kowane daga cikin shara ya samu ɗan adam a kutowa guda miliyoyi kan mutum ɗan adam ke zuda a ciki ne za a samu ɗan ɗaya wanda idan kama bai iya ganin shi da shi aka halicce ka kuma ka san haka to shi ne alaƙi cashin ba mu halicce kuma da wannan ruwa mai rauni min ma'in mahin a cikin suratul tariq Allah ya ce falyanzuril insanu mimma khuliq mutum dan adam kafiri mai bujirewa dokokin Allah Allah ya ce ya diba mana mutum ya diba mimma khuliq dan ya kalice ka ka diba mana ka gani dan adam Allah ya ce khuliqa min ma'in dahiq an halicci dan adam da ruwa ne wanda yake mai kadawa a lokacin da zai bar jikin dan adam ma'ana namiji yana zawa ne da tunkudowa Allah ya ce ya kuruji min bayani sulbi wa taron yakan fitowa ne da kankanin tsatsan ɗan adam da ƙirjin ɗiyamaci waɗannan su ne suke haɗuwa su samar da ɗan adam Allah ce to inna hu lalle shi Allah ta'ala wanda ya yi wannan tsarin a samunka na farko da wannan ruwa mai rauni a larajihi Allah ce akan me sake maido ɗan adam a sake halittar shi laƙadir wanda ya wance na farkon to mai iko ne sake yin wannan haka da ko ba ka bane haka ne a wannan karancin hankali ne ma wai mu ya rika rigiman wai in yi mutu ba a tayar da shi ma to ya aka aka yi ka bawan Allah ka ki cewa ba ba iya halitta ka ba kuma aka halice ka haka zo ka rayu kai komai ka mutu kuma ka ce ba ya taro da kai ba kai wannan ai rigima ce wanda take ba ta da hujja ba ta da misdaqiya na gaskatuwa na hatta da hankali da yi Allah ce mai iko ne ya mayo da ɗan adam yau matubular sara'il yinin da yake yini ne na tona asiri ɗuwani abin da ka bubbin ne a nan ka ɓanɓoye ka je kai to yanin kyamar Allah zai fito da shi hili da rana babu ɓoye-ɓoye Allah ta fama lahun min kowacin wala nasu su waɗanda suke kafirai ne ko masu saɓan Allah ba su da wani ƙarfi fa ba lahun min kowa ba su da ƙarfin karewa kansu azabar Allah wala nasiru ko ba su da wani mai taimako wanda zai zo ya kare musu su ba sa iya karewa wani bai ya kare musu da haka in kwanciyar lafiyarsa shine shi zai da kyakkyawan aiki da haka Allah subhanahu wataala kenan yake gaya musu a irin wannan hali nasu da bujirewa Qur'ani da kaza da kaza su fatina da abin da Allah ta'ala ya halicce su kuma zai tayar da su kuma duk abin da suka yi kyawun shi mummunan shi wallahi za su gan shi kuma za a musu hisabi shi naka kenan su kyautata su ma kansu kiyamun laili su gyara tun lokacin da gyaran kina akwai dama amma idan mutum ya saki ya rasu da kuma zancen gyarawa ya ƙari Allah ta'ala ya datar da mu sai Allah ci gaba da cewa
يوم يخرجون an karanta fala ku sun gurbin shi an karanta mu eh an karanta na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce fala uqsimu bi bi rabbil mashariq wal magharib mana suka ce la za'ida ce ma'ana uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib Allah ya ce ina rantsuwa da ubangijin mahudayya da ubangijin mafadayya ana Allah ta'ala ya rantsa cewa shine ubangijin mahudayya masharik jam'i ne na ah, mashrik mahuda kenan magharib jam'i ne na maghrib mahuda mana kai mafada to anan kaga sun zo da jam'i Allah wani wuri ya ce shine rabbul mashriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila rabbul mashriqi wal maghrib ubangijin mahudar rana da mahada anan kaga mahudan ne mahudan rana kenan gabas da yamma kawai zamu ce mahuda da mahada rabbul mashriq wal maghrib kuma rabbul mashriqain wa rabbul maghribain ubangiji mahuda biyu da mahada biyu ana ka ce mahuda na rani da kuma na, na sanyi mana ita tana canza wuri ko a lokacin rani a lokacin sanyi zaka inuwa wani lokaci ta koma nan wani lokaci ta koma nan to wannan shine mashriqai ne to magribai ne shi ma inda ta hutu nan can dai za ta fada can ma kenan mahuda biyu mahuda biyu to anan kuma yace rabbil bi rabbil mashariqi wal magharib mahudayyan rana ma- mahudai mahudayya da mahudayya to suka ce ana abin da ake nihi shine mahudayyan rana ko wata na shekara a tsawon shekarar nan ba tana hudowa bane a wuri guda tana caccanza wurare to haka hada sai su zama masharik haka wajen hadawa tana hada wuri daban-daban daban-daban daban-daban in aka rasa su zama mai magarib to Allah subhanahu wataala ya rantse da ubangijin mahudayya da mahadayya waye ubangiji Allah ya rantse da wake nan ya rantse da kanshi a malike cewa alladhi khalaqa samawati wal ard shi wannan ubangijin wanda Allah ya rantse da kanshi shi wannan ubangijin fa shine wanda ya halicci samai da kasai waja'ala mashriqan wa maghriban shine ya sanya mahuda da mawada wa sakhara al-kawakib kuma Allah ta'ala shine ya samar da waɗannan rana wata da tauraru da sauransu tabdu min mashariqiha zaka ga sun huto daga mahudansu wa taghibu fi magharibiha kuma suna fadawa a mafadarsu a gabas ma'ana suna fitowa a gabas su fada yamma wa taqrirul kalam to wannan tabbacin zancen laisa al'amuru kama ta zuumuna ku waɗannan kafiran al'amuru ba kamar da kuke faɗa ba ne an la ma'ada wala hisaba cewa ai babu kiyama babu hisabi wala ba'asa wala nushur babu tayarwa babu haɗa mutane bal bari dai kullu zalika waqi'un wa ka'inun la mahala duk waɗannan abubuwan ba babu makawa masu afkuwa ne kuma babu tantama wali haza a tabila don haka nan Allah ta'ala ya zo da la filibti da'i alƙasim ke a wajen fara rantsuwar liyadulla ala annal muqassim alaihi ke nafiyu ke da Allah ta'ala ya nuna abinda aka yi rantsuwa kan shi korewa ne wa huwa raddu ala za'amihimul fasid shine raddi akan abinda su kafiran suke fada na ƙarya lalacecce fi na fiyomil kiyama na koreyoyin tashin kiyama waƙari shahadu min azimi ƙudiratin la'i ta'ala alhali sun ga girman ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala ma huwa ablagu min iqamatil kiyama wanda wannan yafi ma girman tsaye da kiyama ta da kiyama ai ta da mutane ne zai to a rayu anan Allah ya nuna mana abin da yayi wannan kin malai ce huwa khalqus samawati wal ard halittan samai da kasai a kiyama ai mutane za ta da ko ba ka ba to ba nan duniya an an halicci samai an halicci kasai Allah ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas Allah ce halittan samai da kasai yafi girma game da halittan mutane miye mutum ko a gama akan halittan samai da abin da yake ciki halittan kasai to ainihin kiyama Allah ta'ala zai tada mu ne kawai amma ana Allah ya nuna mana mafi girman kudurar Allah da yayi mata da kiyaman shine halittar samai da ƙasa wa taskhiru ma fihi ma da Allah ta'ala abinda ya saukake wanda yake cikin waɗannan samai da ƙasa yake min al makhluqat na halittu min al haywanat dabbobi wal jamadat da daskararrun abubuwa wasa'ir sunuful mawjudat da abubuwan da samu mu kala kala ga su me Allah bai ba me a gaban ka baka gani ba wanda kake inkarin da a kiyama Allah zai iya yin shi ba ko me an yi shi a gaban ka ka gani ina wata gani da ka Allah ce kenan la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas Allah ta'ala kenan a suratu suratu ghafir Allah ta'ala ya gaya mana a cikin suratul ahqaf Allah yake cewa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal ardi shin kafiri masu inkarin tashin kiyama ba su gaba cewa lalle Allah ta'ala ya halicci sammai da kasai walam ya aya bi khalqihin Allah bai gajiya ba game da halittarsu ba wani wahala da ya sha ba wani wani wanda ya da aka kai ruwa rana aka yi su a kawai ta su kasance su kasance to wanda ya haka bi qadirin ala ayyun notawa mai iko bane akan in ya rayar da matattu bala Allah ya ce mai iko ne innahu ala kulli shay'in qadir wai ba an aka mutu aka tashi ma shi Allah ka jahilce shi ne duk abin da ka sani Allah bai iko ne yin shi da wanda zaka iya tuna wanda ba wanda ba zaka iya tuna ba ko ni ne ne Allah bai iko ne yin shi ala kulli shay'in qadir haka Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu yasin Allah ke cewa awalaysa allazi khalaqa samawati wal ard shin wai wanda ya halicci samai da kasai bi kadirin ba mai iko bane ala an ya khuluqa mithlahum akan ya sake halitta irin su su masaman da kasan bala Allah ya ce eh mai iko ne wa huwa khallaqul alim Allah mai yawan halitta ne ko mai cikakken sani ne sai Allah ya ce inna ma amruhu ai shi lamarin Allah kakka yi tunani irin ababen halitta ne Allah suka musu shi inna ma amruhu abin sani kawai al'amarin Allah idza arada shay'an in yi nufaci wani abu an ya kula lahu kawai ya ce wannan abun kun kasance fa yakunu sai kasance kiran da ake ta baka misali a ce wato halittar dan adam na biyu ya yi na farko sauki halittar samai da kasai saboda girman su sai halittar dan adam duka wannan kai amfani da kokon lokaci saboda ka ka gane wannan shi a wajen a wajen Allah da halittar kiyashi da halittar sama da halittar mutum da halittar komi kawai abu kawai kunne kawai zama kawai sai abin ya zama babu wancan tsakanin babba da ƙarami Allah ta yana maka mukhataba ne da ka kai don ka fahimci al'amari da haka Allah subhanahu wataala ke cewa dai fala uqsimu ko ina rantsuwa bi rabbil mashariqi ko kuma ba sai na rantse ba da ubai kenan in laƙin ta yi aiki kenan ko mahana ta aiki ko in suka ce za a dace kenan an zo kara ta ne kenan ina rantsuwa ne aka ce kuma tana yin a ce ba na rantsuwa da ubangijin ma'ana mahudaya da mahatsaya Allah ce inna laqadiruna lalle mu masu iko ne ala an nubaddila khairan minkum akan mu canza waɗanda suka fi ku alkhairi mala yace yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama nu'iduhum za mu mayar da mutane abdanar jukkuna khairu min hadi waɗanda sun yi wannan jukkuna nun a kiyama Allah ta raye ya gida mama ya yi ka na zinariya ka daga taya ko na azurfa na abin da ya gada ma sai ya kama wanda da ya irin wannan yanzu yadda ya gada ma Allah ya gada ma sai ya kage da haka fa inna qudratu fa inna qudratahu salihatun lidhalika domin ikon Allah ma'ana nagartacce ne game da wannan yana iya yin komi kina Allah mai iko ne kina har Allah sai da ya rantsi da ma'ana sammai da kansai da mahuda da yace lalle mu masu iko ne akan me mu sake halittan ku wanda yayi wannan halitta ta ku ainihin kiyama Allah ya ce wa ma nahnu masbuqin lalle mu tabbas Allah ya ce mu ba waɗanda za a iya gujewa bane bimana bi ajizina a gajiyar da mu Allah yana so ya kama kanka kasa kamuwa kai kadan babu wanda ya sai ya gujewa Allah Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul qiyama ayahsabu al-insanu allan najma'a izama Allah ce yanzu dan adam yana tunanin wai in ya mutu wa za mu iya hada kasusuwan shi ba mu sake tada shi Allah ce bala mu masu iko ne mu haɗa duka wannan Allah ya ce ƙadiri na ala'an nusauya banana Allah ce mu masu iko ne akan mu daidaita kan yatsa shi dama da tafsiri kayan ilimi ya bayyana su dai suna fasa wasu ce mu daidaita yatsotsin su zama kamar irin na raƙumi ma'ana su zama kit su zai ya kaga zai namu ɗaya haka ne ko suka ce to a daidaita su su zama daidai wasu fasara da haka to amma yau da gobe ya nuna mana hikimar da take ciki da Allah ta ce mu masu iko ne mu daidaita maka hatta kan yatsotsinka saboda duk wani dan adamkin da ka sani tun daga annabi adam har da na karshe da zai zo kowa kan yatsan shi daban ne kowanne yana wakiltar kowanne kowa in na sa nawa in ya bayyana har ba wani wanda mai iya shi kaga wannan Allah ta'ala ya nuna maka cewa kenan ba ma wai a gangan jikinka ba amfanin jikinka da za a sa na kowa daban-daban ne in ka mutu a kiyama aka tada ka aka danna ma kai ne kowa na shaka to ina ga wajen tada ka to shine Allah ke gaya mana qadirin dan haka wannan alqur'anin salihul li kulli zamanin wa makan wannan qur'anin daidai ma'ana yake yana daidai da dukkan wani zamani da dukkan wani wuri ko mu ma yanzu a nan wallahi waɗansu yi ko wanda yake cin ƙwararri sai in mutu za a gane su kaga zamanin wajen sallama za a karanta musu wal khaila wal bighala wal hamira bi tarkabuha wa zina ko sai Allah ya ce mi a wa yaqulu ma la ta'lamu sai wancan lokacin wannan suna abubuwan da ake hawa ake ake bulaguro Allah ya ce da dokina da alfadari da jakai litarkabuwa don ku hawa zina ku yi ado sai ce Allah ce wa ya huluku ma la ta'lamuna kuma a gaba Allah zai halicci abinda ba ku sani ba haka suka karanta suka yi tafsiri suka tafi ba su ga belo ba ba su ga inji ba ba su ga mota ba ba su ga wajen ka kai zai ake kawa yanzu kai an ka kawo ta katuwar mota ka kawo doki da wannan na ba za ka zo da shi ba to haka za a yi ta tafiya mu ma wa ya huluku rabbuna ma la na'lamu kenan a ƙarshe ko kuma a gaba ta kwabuwa kimsassu a cikin ƙurani kawai zamani na zawa yana fassaruwa zamani na zawa yana fassaruwa to haka shi ma wancan sun fassara shi a Allah zai tara muku hatta kan yatsotsinku ta ba su fahimci ba miye hikimar da Allah ya faɗi wannan amma mu Allah ta'ala ya bayyana mana za mu yi bincike kowa na shi na shi daban ne to Allah ce ba a tara ka ba har wannan kinka zaka tashi shi ne Allah zai mai da ma kowa na shi a cikin suratul waqi'a Allah ta'ala dai har yanzu yana zance ga dan adam cewa nahnu qaddarna bainakumul mauta Allah ce mu ne muka kaddara muku mutuwa kowa aka bashi lokacin shi Allah ce wa ma nahnu bimasbuqina mu ba wadanda za a gajiyar da mu bane a guje mana a ce ga wani nan ya gagari Allah Allah ce mu ba haka bane Allah ce ala annu badil amsalakum akan mu canza waɗansu irinku wani shi a kunfi ma la ta'lamuna Allah ce mun ga dama mataki halitta ku cikin abin da ku sani mutum ne Allah ya halice ka da kawai wata wata halitta da duk Allah mai iko ne ya kashe ka ya raye irin ka ko kuma in ya kashe ka ya tada ka wata halitta daban duka Allah mai iko ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kenan shi mai iko ne akan dukkan komai bala innahu ala kulli shay'in qadir da haka dai Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya ma waɗannan kafirai masu bijirewa ƙur'ani suna inkarin kiyama cewa wato wannan kiyaman tabbas ce yana sai ga an yi su sai ga an yi duniya nan to haka kiyaman nan za ta tabbata da kara su wannan wata'ala mai iko ne a kan ya canza waɗanda suka hisa alheri Allah ke cewa mana numi masu bukin ma'ana mu ba wanda za a iya gajiyarwa ba ne ma'ana mu kasa yin haka nan Allah ya ce ala annu badila khairan minhu wa mananu wasluti sai Allah ya ce fazaru an karanta ko Allah ta'ala ya ce fazaru kyale su su waɗannan kafirai yaqudu su kutsa wa yal'abu kuma su yi wasanni hatta yulaku hassa haɗu da yawmahum alladhi yu'aduna ma'ana yinin da ake musu alƙawari kinana ma lace fadarhum ya muhammad wa sallallahu alaihi wasallam kyale su yakhudu wa yalabu da'ahum fi takribihim wa kufrihim wa inadihim kabar su cikin ƙaryata wasu da kafircin su da tsaurin kansu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'aduna har su haɗu da yinin da ake musu alƙawari fa sayalamuna ghabba zalika wa yazuquna wa balahu anan za su dandana sakamakon inkarin kin yin imani da kiyama ko da manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma da musulunci Allah yake cewa yawma yakhrujuna min al-ajdath yawma yakhrujuna min al-ajdath sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun خاشعة أبصارهم ترهقهم ذِلَّةٌ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون نعم الله تعالى ce ka bar su su kutsa su rika wasanni cikin kafircin su har su haɗu da yinin da ake musu alƙawari wani yini ne Allah ya ce yau mai khurujuna min al-ajdad yinin da za ku suto za su fito daga cikin kaburburansu sira'an suna masu gaugawa ka annahum ila nusibin yufiduna kai ka ce kamar za su tafi ne zuwa ga wani gunki wanda aka tsayar da shi suna masu gaugawa wajen zuwa wannan malaka cewa ya kumuna min alkabari za su tashi daga cikin kabarinsu idan da ahumin rabbu tabaraka wa ta'ala limaukifin hisab idan Allah ta'ala ya kiraye su zuwa ga wurin yin hisabi yan aduna sira'an za su tashi suna mai masu gaugawa ka annahum ila nusibin yunfiduna kai ka ce kamar zuwa ga wato wata tuta ce suna gaugawa zuwa gare ta misali a ce ana tserere ai ana sa wurin da mutane za su da ciki wurin ko da za a ce ran ne sha tsere ne za a sako ku daga can amma wannan masallacin a sako ku daga turbin nan ne wannan masallacin ne sha to yaya za ka ga gaugan da ake yi kowa yana so ya ce shi ne gaba ko to idan Allah ta'ala a yinin kiyama ta da mutane a cikin kabarbarra sai ya kira a zo hilin mahashar to irin wannan gaugawan zamar kai a kamar da wannan hadisin wannan tafsirin abdullahi dan abbas da mujahid da haka da haq wato suka fassara shi kuma haka abul aliya shi ma ya fassara a tafsiri na biyu ila nusubin saboda shi an nusubu bi min nun wa sad ana nihin as-sanamu kamar gunki kenan to Allah zai tada su daga cikin abarbardarsu suna masu gaugawa kamar wanda za su je wajen gumakansu yadda suke a nan duniya gauga wajen zuwa gunki da wasu wasu wannan bautan gunkin idan safiya ta yi kowa yana so ya zama to shine farkon wanda zai fara zuwa wajen wannan gunkin ya zama shine wanda zai fara saduwa da alkhairai da albarka wannan gunkin to kowa gauga yake zama shine na farko to yadda suke a nan duniya haka to yayin kiyama aka tada su zuwa hirma shar haka za su rika yin gaugawa zuwa ga wannan kenan dai kowanne tafsiran guda biyu ma'ana dai kaman wani wuri ne wanda gashi na aje shi ana fassara gaugawan yadda za su karɓa kiran Allah zuwa ga wajen wato hisabi Allah ce khashi'atan absaru gannansu sun kaskanta daga kagansu suna cikin mugun hali bimana khadi'a Allah ce tarhaquhum billah kaskanci ya lulube su duk mutumin da ya je yin kiyama wallahi ba da aikin kirki ba shi za shi ne karshen gajiyayye daga kaga huskan su da idanun su mutanen da hankalin su ya tashi sun shiga wani irin yanayi walakanci ya lullube su malaka cewa fi muqabalati mastakbaru fi dunya anifa Allah zai musu haka ne sakamako game da abin da suka yi girman kai a nan duniya game da bin Allah ai girman kai suka yi ko to Allah ta a can sai ya kaskantar da su Allah ce kuma zalikal yawmul ladhi kanu yu'adun wannan yinin da ake bayani shi shine fa yinin da suka kasance ana alƙawarta musu tunda farkon karatun nan bayanin da ake mana kiyama kiyama Allah ce shine yinin da bayu suka kasance ana musu alkawari za a je ho kiyama ho za a je kiyama da irin wannan sifofi da Allah ta lake gaya mana wallahi za a je za mu je kuma kowa wato abin da yake kyawa shine zai fitar da shi in ya zo da mummuna kuma wal iyaz billahi da haka kenan wannan jan kunne ne qur'ani cike yake da irin waɗannan bayanai na kullum ana mana hannayen kuma kira hannunka mai sanda gyara gyara ɗan daidaita ka kimtsa ka gyara hakanin duk ƙurani abin da yake bayani a kan shi kullum duk dai dan dai mi ka je wancan yinin ka je da guziri kyakkyawa guziri na ayyuka kyawawa wanda za su kasance sau biyu na tsiran ka ayyukan kiyama daga lokacin haihu na kenan dai na kuma mun zo ƙarshen sura insha Allah kenan ne ya kamata mu dakata abinda muka fara da Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana Allah ta'ala ya ƙara fahimtar da mu Qur'ani Allah ƙara mana ilimi mai amfani wanda zai kimtsa mu ya gyara ɗabi'unmu da mai da mu mutanen kirki masu ƙoƙarin kawo gyara a cikin al'umma Allah nuna mana gaskiya gaskiya cewa mai ikon binta amin ya nuna mana ƙarya ƙarya cewa mai ikon guje mata amin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد amin يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا امورنا كلها آمين.
ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين آمين.
اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا آمين.
واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته